بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانتظاره العظيم آه ينقوى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من قول مع الله سبحانه وتعالى ديهد أم يوم خدق وتر رمضان أولنا مسلاة جمعة من البركة ودمك سابق باتد تفسير القرآن من جرمة wanda jiya laluri ya saka na ruwan sama ba mu gabatar da karatu ba wanda aka saka karatunmu na wadda ake sawa a Gulof FM na ashifa bi ta'arifi hukukin Mustafa sallallahu alaihi wa sallam shine aka saka shi da yamma yau kenan to muna ba mu ƴan uwa hakuri wanda suka zo kuma aka samu akasin gabatar da wannan karatu insha Allah subhanahu wa ta'ala a karatunmu na baya mun yi karatu akan a wato hukunci na ibadan azumi da kuma abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukan na rangwame dangane da kusantar mata a daren azumi da kuma ci da sha har sai alfijir ya keto da makamantansu wanda Allah yake mana wa'annan sune iyakokin sa tilka hududullahi fala taqrabuha sune iyakokin Allah kazalika yubayyinu Allahu lin-nasi ayatihi la'allahum ya la'allahum yattaqun haka Allah yake bayyana ayoyin sa mutane domin su su tsorace ma Allah subhanahu wata'ala kuma su su ji tsoron ranar da za su hadu da shi a yau za mu tashi a wala ta'kulu amwalakum bainakum bil-batil ala ramma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا لتأكلوا فريق لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون آه bayan Allah subhanahu wataala ya bayyana abin da ya shafi haƙoƙi na abin da ya farzanta Allah ya bayyana mana fardiyatu siyam wato wajibcin azumi tun daga kan kutuba alaikum siyamu kama kutuba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun sannan Allah subhanahu wataala ya bayyana wasu shashi na hukunce hukuncen azumi to abinda addinin Allah subhanahu wataala yake dauke da shi yana dauke da wato ta'alluku ne wa takhalluq ratayuwa da Allah subhanahu wa ta'ala da kadaita shi cikin ibada sannan kuma da ɗabi'antuwa da ɗabi'u kyawawa sannan shari'an da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo sayyidina rasulullahi da shi shari'an tana koyar da kiyaye dokokin Allah da kiyaye dokokin mutane to Allah ya kawo abin da ya shafi wato hukukun rububiyya to yanzu ne kuma zai kawo wasu shashi na yadda mutane da su kula da haƙoƙin da yake tsakaninsu da tsakaninsu wannan shine munasaba din da ke tsakanin ayoyin da suka gabata da wannan aya din Allah ya ce wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al hukami lita'kulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun kada kuna cin dukiyan mutane bil ba'ili da cuta wa tudulu biha ila hukami ku tura abun wajen wato mahukunta alƙalai ku ba su rashawa da cin hanci litakulu fariqan min amwalin nas dan ku dan ku ci shashin dukiyan mutane bil ismi da zalunci da laifi wa antum ta'lamuna kuma bayan kun san zalunci ne kuma laifi ne Allah ya waiwayi haƙoƙin da yake tsakanin tsakanin al'umma kenan duk abin da manzon Allah ya zo da shi na shari'a to ya zo da shi ne domin ya fitar da mu daga cikin ƙangi na munanan halaye zuwa makarimul akhlaqi makarimul akhlaq ya fitar da mu daga zalunci shine alfazari yace baqawa bi badawa bi qaul ardi zulmun wa zulmatu fa ashrakat al arja wa qasha al sarb ya bayyana duniya tana cikin zalunci na kafirci da zalunci na na gaba mai karfi sai ya kwace abun mai rauni sarki yana da ikon yayi komai mara'iya wato na kasa da shi wato wanda yake shugabantar su kenan to manzon Allah sai ya zo da yanda za a samu wato kyawawan hali da jin kai da mu'amala mai kyau a tsakani hakika kuma idan muka lura wannan aya tana karantar da mu munin rashawa Allah ya ce wa tudu bi ilal hukami ku daga abin zuwa ga mahukunta bayan kun ci dukiyanku a tsakaninku da laifi da cuta sai kuma ku kai gurin abun gurin mahukunta su kuma mahukunta ku dan bashi wani cin hanci su kuma sai su zo su yi alƙalanci na zalunci wanda a yanzu babu masu cin rashawa a duniya kamar mahukunta babu kuma duk abin da ya ɓata ƙasashen mu kenan kullum abin da ake cewa a Najeriya ana yaki da rashawa da cin hanci rashawa da cin hanci amma har yau ba a bari ba sai ka ga common abu hanya ne za a maka wanda zai maka wannan hanyar ya fi karfin miliyan ɗari amma zai ce sai ka bashi dubu ɗari biyar ko ko sai ka bashi miliyan ɗaya ya yi maka wannan hanyar subhanallah manzon Allah ya ce la'ana Allahu rashi wal murtashi Allah ya la'anci mai cin rashawa kuma Allah ya la'anci mai ba da rashawa to shi ya ɓata ƙasashenmu mu shi ya ɓata ƙasashe da yawa yanzu idan kana tafiya akan hanya ne za ka samu mafi yawa hukuma kana zuwa sai ka ɗan dunkula wani abu ka ba su kana ba su shi kenan sai ka shige duk lokacin da aka samu wato gwamnati ta samu matsala wajen bayar wa ma'aikata haƙƙinsu to a nan ne ba ke samun dakushewan al'amura fa babu yadda za a yi wanda za su wuni a rana su kwana a kan titi ruwa ya jije su sannan ba a ba su gwargwadon abin da za su kare kiman su da kiman iyalansu ba dole su karɓi cin hanci kuma su daure ba sai wanda ya fi karfin zuciyarsa babu yanda da a yi al'umma ta ci gaba tare da malaman wannan al'umman ba a ba su abin da ya dace na haƙƙi ba masu tsaro wato al'askar sojoji da wato masu kula da haƙi wato kiyaye al'umma ba a ba su abin da ya dace ba dole al'umma ta lalace to matsalan ya shafi bangare biyu ne ya shafi jagorori kuma ya shafi wato mu kanmu tsakaninmu ya tsakaninmu dan haka mu kula wallahi haramun ko mun kashinta ko mun kashinta haramun cin dukiyan wani wallahi Allah baya yafe shi ko mun kashin sa Allah baya yafe haƙƙin da yake tsakanin bawa da bawa Allah yana yafe duk wani haƙƙin da ke tsakanin ka da shi amma tsakanin bawa da bawa Allah subhanahu wata'ala baya yafewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bi hasbi imri'in min ash-sharri an yahqira akahu al-muslima kullu muslimin 'ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu ita ya ishi musulmi muni ya ishi musulmi sharri ya walakanta dan uwansa musulmi jinin musulmi ya haramta dukiyar musulmi ya haramta sannan kuma mutuncin musulmi ya haramta akwai wani lokaci da a zamanin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wato an tafi yaki bayan an idar da yaki a dai wannan yakin babu wanda ya kai wani sahabi wato akwai wato bayan an gidan da yakin sayyidina rasulullah ya dawo gida akwai kuma zagin manzon Allah kuma bawa ne bararre na manzon Allah ko ko an ce bawa ne na manzon Allah manzon Allah sallallahu yana jan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan taguwansa sai aka zo bayan annabi ya iso ana kunta kaya shine ma aka ce yana kunta kayan manzon Allah kawai sai aka harbe shi da kibiya sai ba ya mutu take sahabbai suka yi shela suka ce hani an lahu shahada ya ji daɗi ya yi shahada manzon Allah ya ce yanzu haka wato mala'ikun azaba ne suka ɗauki ransa ɗan wuta ne sahabbai suka shiga damuwa me ya kai shi wuta ya rasulullah annabi ya ce abin da ya kai shi wuta silke ne aka raba wato silke ne gurin yaƙi tun kafin a raba ganima ya ɗauka ya ɓoye wannan silken ita ce za ta kai shi wuta manzon Allah yake ko hancin takalmi a gurin yaƙi ka ɗauka ko hancin takalmi na wani ka ɗauka idan baka mayar maka da haƙƙinsa ba sai ya kai kauta aka ce sahabbai wasu suka yi ta turo abubuwan da suka ɗauka suna mayarwa suka yi ta turowa suna mayarwa suka yi ta turowa suna mayarwa to cin haramun yana daga abin da yake hana ma mutum ya ci gaba a rayuwarsa totally cin haramun yana daga abin da yake hana amsa addu'a cin haramun yana daga abin da yake gadar da talauci sayyidina abubakar radiyallahu anhu wani ya kawo masa sayyidina abubakar abinci sayyidina abubakar ya ci abincin sai bayan ya ci abincin sai sayyidina sai a sa'in da suke sai sayyidina abubakar ya tambaye shi yaya aka yi ka samu abincin nan sai ya ce ai wato kaza ne ta hanyar kaza na samu abincin sai ban shi ta hanyar caca ne haramun ne kuma aka ce na abubakar loma ce ne yake amma sai da yayi sassaka yatsansa a bakinsa yana kwakulan amai faja'ala abubakar ya tatayyabu yana kokarin fito da amai ana ce masa haba ya amiran mu'minin ba fa kai ka karɓo haramun din nan ba kuma wala tajiru wajratun wujra ukhra kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah inna Allah afa an ummati salatan Allah ya yaje ma al'umma na sallallahu alaihi wasallam ko kuma hammala an ummati salatan ya dauke ma al'umma na abu guda uku da al-khata'a wa nisyan wa mastakrihu alayhi kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta su suka ce to kai a kuskure ka baka san haramun bane dan haka Allah ya yafe maka me sidna abubakar yace yace wallahi na rantse da wanda raina yake hannunsa law anna hadhihi luqma la takhruju illa ma'ruhi la rashtuha yace na rantse da Allah da wannan loman ba za ta fita ba sai da raina da sai na fitar da wannan loma daga cikina sabila da manzon Allah ya ce kullu lahmin nabata min haramin fan naru auladihi duk naman da ya tsiro da haramun wuta shi ya fi cancanta ya kona wannan naman to sabila da haka akwai abubuwan kula da yawa kaga wannan aya ne ne tana nusar da mu dangane da cin haramu kowane iri ne tana nusar da mu dangane da rashawa wanda shine yayyawa tsakanin mahukunta yayyawa tsakanin jagorori yayyawa tsakanin ko ina idan ka je zaka samu cin cin hanci da rashawa wanda shi ya bata mana kasar mu wanda kuma idan muna son kasar mu ya gyaru to sai wannan cin hanci da rashawan an kashe cin hanci da rashawan kuma wallahi dai to alhamdulillah ba za a ce ba za a ce ba za a ce wato an rasa ci gaba dangane da kashewa ba amma har yanzu abun haka yake ba wani abun da ya canza abin da kawai ya zama ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaytum kai ba ma da kanka kawai kai kokari ka hana kanka amma kasa idan dai ba a toshe wa'innan barakan ba me yasa kasashen turawa suka ci gaba babu cin hanci da rashawa sun tattoshe wa'innan kofofin sabila da an biya ma'aikaci gwargwadon ajinda zai toshe masa bukatunsa to ma'aikaci ba biya shi gwargwadon abin da zai masa bukatunsa ba ta yaya ba zai ci hanci da rashawa ba sai sa wani yace na je kasan turawa sai na ga salama irin na musulmai amma ban ga musulmai ba fara'aitu fi al-islam wa lam ara al-muslimin sai na ga ga ɗabi'un musulunci nan tsafta da gaskiya da rukun amana da rashin hasada kowa yana gurin aikinsa kace amma wa lam ara al-muslimin ban ga musulmi ba sai da na ga kusan musulmi kuma fara'aitu al-muslimina wa lam ara al-islam sai na ga ga musulmai da yawa amma ban ga ɗabi'un musuluncin ba babu wallahi tallahi akwai ɗabi'un da shugabanni su suke wato su suke iza munanan ɗabi'u akwai abubuwan da yanayi na shugabanci shi ya jawo hayayyafan wannan ɗabi'un da kuma cutar wannan ɗabi'un cikin zukatan al'umma rashin shugabanci to cin hanci da rashawa wannan mummunan musiba duk lokacin da ta ɗaiɗaita cikin al'umma to kuwa talauci sai ya yi yawa cikin wannan al'umma idan kuwa talauci ya yi yawa cikin al'umma to babu irin laifin da ba za a aikata ba talauci ba abin da ba ya haddasa ba shi yake haddasa hasada mafi yawan hasada me yake kawo hasada ba ka da abu ka ga wani yana da shi kenan zuciyanka ya ta huruwa kana bacin rai kana baƙin ciki wani hasada ma kana yi baka san kana yi ba da kyashi da bukulu da gaba duk yana daga cikin abubuwan da talauci yake hayayyafarwa kuma irin zalunci ne da ake yi a ƙasan nan shine ya hayayyafar da munanan ɗabi'u da yawa kai har ta'addanci a ƙasan nan wallahi zalunci da ake shi ya hayayyafar babu abin da Allah bai ba mu a ƙasan nan ba amma an dace ne mu mun kullum a baya ake kullum a baya ake kullum a baya ake sai abu ya taso talaka shine a gaba shine mai damuwa shine mai ihu kuma idan an zo shi da a kashe kuma shi za a cuta kuma shi za a hana ruwa kuma shi za a hana wa wuta kuma shi ne za a ai za a masa duk wani abu na zalunci akan su ke faduwa kuma shi ke yin zaban to muna roƙon Allah ta'ala ya kawar mana da wa'annan musibu amma kuma Allah ya ce inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canja abin da yake tattare da bayi sai bayin sun canja to mu yi kokari ko da ba mu canja gaba ɗaya ba muna kokari muna dan canjawa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan sai kaga mun samu nasara cikin haka mun samu nasara cikin wasu abu ko da dai kasa bata gyaru gaba ɗaya ba to sai dai idan ka ɗabi'antu da ɗabi'un musulunci to da ka ga gurbin haka tattare da kai su kuma wanda kullum suke mika kasanmu ga azzalumai su kuma Allah Ubangiji ya mana maganin su kawai shi ne kawai dan daga cikin waɗanda suka sayar da ƙasar nan suka sayar matalaka da yancinsa suka sayar matalaka da damansa akwai shugabanni sarakunan mu na gargajiya akwai wasu daga malamai duk suna daga cikin wanda suka salwantar da ƙasa sai a zo a baka wani abu mai yawa shi kenan wanda za ka wadatar da kanka ka wadatar da 'ya'yanka da jikokinka shi kenan ba za ka fito ka faɗi gaskiya ba ba za ka nusar ba to wannan cin amana ne na al'umma domin haƙƙin al'umma yana kan sara wato shugabannin su ne da kuma me da kuma malamai duk lokacin da malami ko za a ba shi wani abu ko ka gaishe a kofar gidan basarake ko ka gaishe a kofar gidan dan siyasa to daga lokacin addini ka sai dai a ce la hawla la quwwata illa billahi al-aliyyil azim abin da ɗaya daga cikin magabata kenan yace yace duk lokacin da kaga malami a kofar gidan basarake to bi'isa al-alim wa bi'isa al-malik tur da wannan sarkin kuma tur da wannan malamin amma wa idza ra'aytumul muluka ala abwabil ulama'i idan kuka ga sarakuna wato sun zo gidajen malamai to ku ce ni'mal muluku wa ni'mal ulama madalla da malamai kuma madalla da sarakuna dan haka abun fa sai mun hada da addu'a fa Allah ubangiji ya ba mu sa'a sabila da haka mu kula da kyau wajen abin da za mu yi amfani da shi kuma ka tsantsanta hanyar cin abincinka domin ka ciyar da 'ya'yanka da dukiyan halal ka ciyar da kanka da dukiyan halal sannan kuma ka gina rayuwanka akan dukiyan halal domin Allah baya yafe abin da mutum ya ci na haramun tsakaninsa da wani Allah baya yafewa kamar misali wannan aya Allah da yace wala takulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam Ubay ibn Ka'ab ɗaya ne daga cikin al mufassirun a zamanin manzon Allah Ubay ibn Ka'ab ya ya ce wato ayan ya karanta ta da kamar yadda Allah ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil to shi bai karanta ta da wa tudlu biha ba sai karanta ta kuma wala tudlu biha ila al hukam shi yasa idan ka lura wala takulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila hukami wannan wawun din yana adafin wannan fi'li na tadlu ne akan mene akan ta'kulu ya zama to majzumun ne shi ma an yi masa jazma da wannan la annahiya din idan an dauki wannan layin ke amma idan an dauki layin shi ba wai shi shi ba wai ya tafi akan cewa tudlu din nan shi wato zarafi ne wato a halin nasaba yake wa tudlu biha ila hukami li ta'kulu fariqan shi kwa litakulu shi kuma mansubun ne bi am udmara jawazan ba'da lam ta'ali lamu kai ke shi yasa aka shafe wato wannan nunu tanwini din litakulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun ku aikata wato cin dukiya wanda ba naku ba a tsakaninku sannan ku kai wajen alƙalai mahukunta ku ba ku rashawa domin ku ci dukiyan mutane bil batili da zalunci kuma da laifi wa antum ta'lamuna kuma bayan kun san ba ku da gaskiya kuma kun san daidai amma kuka karkace da gangan kuma dama mafi girman laifi shine mutum ya san abu laifi ne sannan ya aikata ya jajirce a kai Allah ta'ala ya fadi نعم
يسألونك عن الحلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون Allah ta'ala kuma sai ya kawo wato zai kawo wani za a shiga wani rukuni daban daga cikin rukunan musulunci maganan aikin hajji kenan sai Allah subhanahu wata'ala ya fara shimfiɗa dangane da yadda sahabbai suke tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna tambayan manzon Allah anil ahilla al ahilla jam'i ne na hilal alhilalu shine jinjirin wata to yas'alunaka anil ahilla ya rasulullahi suna tambayan ka dangane da jinjirin wata an ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ne suka tambayi manzon Allah suka ce ya rasulullah kai mana bayani dangane da jinjirin wata sai ya fito ɗan ƙanƙani bai fi shati wato shati ba hakan nan sai yana girma da kaɗan da kaɗan da kaɗan har ya cika ya zamo albazar a kwana goma sha hudu sannan ya cika ya cika sai ya cika sai kuma ya sace komawa ɗan ƙanƙani ya rasulullah ka mana bayani dangane da al'ahilla yas'alunaka anil ahilla wannan yas'alunaka wani uslubi ne wanda suna ce masa al-uslubul hakim sun zo sun tambayi manzon Allah akan al-ahilla to sai Allah subhanahu wata'ala ya ba su amsa sabila da al'ahilla wato abu ne da ya shafi ilimi na falaki ilimi na manajilu na alƙama alƙamar yana da manajilu ashamsu ma yana da manajilu wanda shine muke jin sa kullum a gurin a gurin malaman falaki ko ko bazan ce muke jin sa ba yake nan a gurin malaman falaki dan ilimi ne mai wato jauhari wanda ba a ko ina ne zaka same shi ba kuma ilimi ne wanda daga Allah yake wasu sun ce Allah ya bayar da wannan ilimin ma annabi Idris ne alaihi salatu wassalam sabila da annabi Idris yana daga cikin wanda Allah ya ba shi ilimi ma da yawa wasu ma suka ce shi yasa aka kira shi Idris sunansa an yi istiqaqin ta ne daga Barak shi yasa aka kira shi da Idris to shi yas'alunaka anil ahilla manufar tambayar su yana karkata ne zuwa ga wato yanayin wata da matakan wata to shi kuma wata yana da manajiru wanda yake tafiya a cikin su a kwana 29 nan ko 30 yana da manajir yakan je wannan gidan ya sauka ya je wannan gidan duk rana akwai gidan da yake sauka idan ka je gurin malaman falaki za su baka labari dai sauka a dalmu wata rana dai sauka a surayya wata rana dai sauka a sumbula wata rana dai sauka a timaku wata rana dai sauka matakan suna da yawa kuma kowanne akwai lokutan da yake ɗauka a cikin wannan matakin har iya kwana ashirin da saba Allah ta'ala yana faɗa mana waja'alna waja'alna al-laila wan-nahara ayatayn فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب ولتعلموا عدد السنين والحساب sai sa malamai suka ce shi sanin ilimin taurari ana bukatuwa zuwa da shi domin a ta hanyarsa ne akan san lokuta kuma a ta hanyarsa ne ake sanin hanya a ta hanyarsa ne ake amfani wajen sanin wasu gawamidu na koyayyun ilimomi a ta hanyar wa'annan ilimin ne amma mutum zai san shi ne gwargwadon yadda zai kiyaye addini da shi sabanin yadda wasu suke da awai ilimin yanzu su fake da wannan ilimin suna kutsawa cikin karerai wanda da yawa za mu ga irin wa'annan abubuwan suna faruwa wai malami ne sunansa malamin duba da a zo a ce masa me zai faru zai ce kaza ne zai faru sai ce kaman kaza ma kaman kaza ma kaman kaza ko ba kaza bane ya faru wanda wannan duk haramun ne haramun ne manzon Allah ya haramta ya ce kazabal munajjimuna masu bincike masu al'arrafa al'arrafa shine mai duba to Allah ya la'anci mai duba wanda da a zo gurin sa yayi duba ya ce kaza zai faru ko kaza ba zai faru ba wannan ilimi ba Allah ya saukar da wannan ilimi domin ana duba bane Allah ya saukar da wannan ilimi ne li ta'lamu adada sinin wal hisab domin akan yanayin shekaru da kuma yanayin idanye sai yasa ko a ilimin wato lissafi din akwai hisabul lissafi akwai hisabul falaki akwai hisabul wafati kashi kashi ne kowanne kuma da akwai abin da yake karantarwa kuma ba laifi bane mutum ya koyi wannan ilimi domin wannan ilimin na turawa suka kwace suka je suka yi technology nan da duk muke gani yanzu muke ruduwa da shi wallahi ta hanyar wa'annan ilimomin ne kuma ilimin musulunci ne kwarai da gaske agogo an yi shi ne daga wannan ilimi din Allah yake mana ayyuka yas'alunaka anil ahilla qul qul hiya mawaqitu lin-nas lokuta mawakitu ai wato jami'i ne na miqatu miqatu kuma daga waqtu aka kiro shi kul hiya mawakitu lokuta to wannan agogo da muke gani daga ilimin lissafin falaki aka yi wannan salula wayar salula da muke gani daga ilimin lissafin falaki aka yi shi tare da hisabi tare da wafaki idan kuka lura ma a cikin a cikin waya za ku ga wasu rumuzu wanda a cikin ilimin wafaki ake samun su wa inna rumutin irin su ta sa wanda yake alaka da abubuwan da ya shafi ilimin wafaki zai ga irin su ta suna cikin ilimin wafaki da irin su har hakan nan zaka ga duk suna cikin ilimin wafaki yanda ma aka tsara lokutan a goma sha biyu awa goma sha biyu ba a je goma sha uku ba daga nan da ka gane manajilu ne na kamaru ake bi aka ciro wa'innan lokutan domin abin ya tafi daidai da rana kuma ya tafi daidai da lissafi amma mutane da yawa ba su sani ba mutane da yawa ba su gane ba a wani ayan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wal qamar qaddarnahu manazil hatta ada kal urjuni qadim la shamsu yanbaghi laha an tudrika al qamara wal layl sabiqu an nahar wa kullun fi falakin yasbahun a cikin surat yasin wani ayin Allah yana ce huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarna wa qaddara manazila li ta'lamu adad as-sinin wal hisab to ma farratna fil kitabi min shay ba wa abunda shi ba Allah subhanahu wata'ala ne ilimi wadda wadda alqur'ani bai zo da shi ba babu na'am to yas'alunaka 'anil ahilla suna tambayan ka dangane da jinjirin wata suna tambayan ka dangane da wata ya rasulullah to abu yanda uslubul hakim ya faru cikin ayan shine su da suka yi tambaya dangane da wata to ilimin wata ya ta'allaka ne da ilimin da ya shafi taurari sai Allah ya juyar da hankalinsu koma bayan amsan abin da suka tambaya dare sai Allah ya kawo musu abin da zai amfane su dangane da shi wata ɗin shine abin da malamai suka ce abin da malamai suka ce kenan sai Allah ji yadda hankalin su sai ya kawo musu amfanin wata ɗin wajen lissafin kwanaki kul hiya mawaqitu lin-nasi wato lokuta ne na mutane wato na na wanda mutane suke gudanar da abubuwan su hakan nan kamar lokacin kaza lokacin da za a aiwatar da kaza wannan duka ana lissafi ne da wata ba da rana ba rana iyakanta mu lissafa kwanaki da shi amma wata shine ake lissafi shekara da shi watan kaza watan kaza watan kaza shi yasa Allah ya kawo makwatancin irin yadda ake lissafa watan Allah sai ce wal hajj da aikin hajji kaga aikin hajji ai lissafin wata ake idan aka fita cikin watan zulqa'da aka shiga zulhijja nan ne ake gudanar da aikin hajji sai Allah ya ce wal hajj lokaci ne da kuke sanin wato kul hiya mawaqitu lin-nasi ita lokaci ne wato ga mutane na gudanar da abubuwan su na rayuwa wal hajj da abubuwan su na ibada irin su aikin hajji sai Allah ya kawo misalin haka akan ce alhajju idan an ce alhajju wannan masdari ne idan aka ce kuma hijju misalin yadda Allah ya ce walillahi ala nasi hijjul baiti shi kuma wannan suna ne idan ya zo wato da fatha yana nuni ne akan masdari idan ya zo da safra yana nuni ne akan wato ismi suna kenan to Allah ya ce والحج دعيت الحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها كفدا مس يا رسول الله نغرتا باشيني ku biyo kofa wato idan za ku bi wato idan za ku bi kofa ku bi kofa ta baya ba sabila da al'adar jahiliya shine idan lokaci idan wato mutum ya fita zuwa ga aikin hajji idan ya dawo idan ya dawo to ba zai shiga ba zai shiga gida santa ba sai dai ya haura ta saman gida ko ko idan mutum ya fita zuwa ga aikin hajji to ba zai sake shiga wani rufin da zai rufa tsakaninsa da sama ba zai zamo ne kawai wato kullum yana tsakani tsakani haka idan kuma ya dawo sai dai a sa masa kwaranga ya haura ta sama to shine Allah yake ai nagarta ba shine walaysal birru bi an ta'tu biyuta min zuhuriha nagarta ba shine ku zo ma kofa min zuhuriha ta bayan kofofin ba walakin birru man ittaqa nagarta shine tsoron Allah nagarta shine wanda yake tsoron Allah kaga Allah subhanahu wataala ya iyakantar musu da wato wato wato zuwa al'adar sunan na idan mutum ya je aikin haji in ya dawo ba zai shiga ta kofar gida ba sai dai ya haura ta katanga to Allah ya nuna musu wannan ba shine nagarta ba wannan al'adan ba al'ada ne karɓaɓɓe ba wasu kuma wasu kuma sun ce al'ada ne na nasara idan sun yi sun yi aikin su na ibada hakan nan na aikin hajji haka to idan sun dawo duk wani abin da yake da sakati yake da rufi ba za su shiga wannan abu ba suna son tsakaninsu da sama ya zama to babu wani hijabi shine Allah ya dakatar da su akan wannan walaysa albirru bi an ta'tu albiyuta min zuhuriha walakin albirru man ittaqa a wani qira'an kuma walakin albirra sabila da lakin idan ta zo bi tashdidi da shadda to tana yin aikin ta irin na menene irin na inna inna da yan uwanta inna wa anna wa ta'anna walakinna walaysa wala Allah suna daga cikin wanda suke nasaba wa mubtada sannan su rafa masaba to amma ita lakinna da su inna din ko kuma idan aka cire in aka cire musu tashdidi to aikin su yakan fadi to idan kace walakinna albirra to kaga ka tabbatar da aikin kenan sabiya da kai tashdidi ma ne kai tashdidi malakin nan amma idan kace walakin albirru ka cire wannan takbiri din tafiya da haka aikin ta ya faɗi to shi yasa a kira'an habsu walakin nan birra a kira'an warku walakin birru man ittaqa nagarta shine mene nagarta shine wanda yake tsoron Allah subhanahu wata'ala me ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake mana dangane da nagarta yake mana albirru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karita an yattali alayhi an-nas albirru nagarta shine husnul khuluqi kyakkyawan dabi'a kyakkyawan dabi'a sabila da musulunci al-akhlaq ne musulunci ya koyar da kyawawa kyawawan halaye الله يأتي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا واتو يا جابور الدنيا ني ده حالا ينسى كتاوا وان حالا ينسى نغرتنسى جرم ما نغبا kunya hakuri rukun amana jin kai wannan duk halayen manzon Allah ne wanda baka isa ka kirga su ba baka isa ka kirga su ba to manzon Allah ya zamanto shugaba ne saboda kyawawan halayensa ma siwa khulquhu an-nasim wala ghayra muhayyahu ar-rawdatu al-jannah rahmatun kulluhu wa azmun wa hazmun wa waqarun wa ismatun wa haya'u ba za ka taɓa ganin wato mai hali na nagarta irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa malaman da suka suka ce wanda ya ka wato wanda ya fi ka tasawuf shine wanda ya fi ka kyawawan halaye man zadaka fil akhlaqi faqad zadaka fil tasawuf wanda ya fi ka kyawawan halaye ya fi ka tasawuf kyawawan halaye ma rukuni ne daga cikin rukunin tasawuf domin shau tijani yana cewa man yubtuliya bi haqqi huquqil insani ubtuliya bi haqqi huquqir rububiyya yace duk wanda aka jarrabe shi yana keta haƙoƙin mutane yana keta alfarman mutane to akan jarrabe shi da keta alfarman Allah duk wanda yake keta alfarman mutane to in ya samu alfarman Allah ma yakan keta sabila da haka nagarta in muka lura a wani ayan ma Allah ya ce mana mene laysal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi har zuwa karshen aya to Allah ya ce walakin al-birru man ittaqa walakin al-birru man ittaqa lallai nagarta shine wanda ya ji tsoron Allah a walaysa al-birru bi an tatul biyuta min zuhuriha walakin al-birru man ittaqa wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa tulbu yuta min abwabiha idan za ku taho ku taho mu kofa wato ku taho mu gidaje ta kofan su wasu kuma sun ce ma'anan wa tulbu yuta min abwabiha kowane al'amari za ka bi to ka biyo al'amarin ta hanyar da ya dace ta yanda abun ya dace idan za ka nemi aure to ka nemi izini kaga ka biyo ta yanda ya dace kenan idan za ka taba alfarman mutum to ka tambaye shi haka ka ce wa tulbu yuta min wa tulbu yuta min abwabiha kenan Allah yake wattaqullah ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihun lallai idan kun ji tsoron Allah to za ku rabauta a duniya da lahira kuma da ku dace da samun yardan Allah subhanahu wa ta'ala da mu tsaya a iya wa'innan ayoyin saboda mu amsa tambayoyi kamar yadda muka yi alkawari a jiya insha Allah mun yi alkawarin dama za mu yi karatun da bai fiye minti talatin ba ko minti arba'in minti minti nawa yanzu eh ashirin da bakwai to za mu amsa tambayoyi sabiya da tambayoyin ta iya yiwa suna dauke da bayanai wanda ya kamata a warware su eh ta iya yiwa suna dauke da bayanai amma ina ga zan fara amsa wasu tambaya da wani ya turo mana ta WhatsApp yace ga Allah yana roƙon a yi masa ƙarin bayani yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam ina son amin ƙarin bayani kan haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan al'ummansa kun ga wannan tambaya ma babban tambaya ne sai za muka dakata da karatun da ɗan wuri sabila da tun da muka fara ba mu amsa tambayan kowa ba to ya kamata yau mu ba masu tambaya dama domin su ji tambayoyin da suka turo da shi to wannan tambaya ne gaskiya wadda ita kaɗai za ta ɗauki lokaci mai yawa amma a takaice abin da zan iya lakkasa mana wannan tambaya shi ne a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a kanmu haƙƙin yana da yawa haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a kanmu shine mu so shi mu kaunace shi mu fifita shi fiye da rayukanmu ba mu so shi a cikin a baki ba a'a mu so shi soyayya na gaskiya mu fifita shi fiye da iyayenmu da ƴaƴayenmu da dukiyoyinmu da son ranmu mu zaɓi manzon Allah fiye da komai kamar yadda ya faɗa masa sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu yace masa mai yace masa la yu'minu ahdukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'i wan nafsi allati baina janbayhi dayan ku ba zai zamo ya yi imani da ni imani na gaskiya ba sai ya so ni fiye da ni fiye da ƴaƴansa fiye da matansa fiye da dukiyansa fiye da mutanen duniya gabaki daya sai ya so ni fiye da ran da take cikin kirjinsa sai ya so ni fiye da ran da take cikin kirjinsa to farkon haƙƙin annabi a kanka shi ne ka so shi fiye da komanka na duniya kar ka ga komai a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne abinda manzon Allah ya kira shi da al-imanul a'jab aka ce wata ranar sabon manzon Allah suka tambayi manzon Allah suka ce ya rasulullah ma huwa al-imanul a'jab wani imani ne yafi ban mamaki ya rasulullah manzo Allah yace al-imanul a'jab antum tujibun yace ku za ku bada amsa ku bada amsa da kanku ku kuka yi tambayar kuma ku za ku bada amsa sai suka ce al mala'ikatu ya rasulullah imanin mala'iku ya fi kowane imani ban mamaki sai annabi yace wa kaifa la yu'minuna wa hum inda rabbihim yaya za a ce mala'iku ba za su yi imani ba suna gun ubangiji su ai dole su yi imani wannan ba shine imani mafi ban mamaki ba sai suka ce al'anbiya ya rasulullah annabawa su ne imanin su yafi ban mamaki sai annabi ya ce yuha ilaihi wa kaifa la yu'minun ana musu wahayi ta ba za su yi imani ba sai suka ce na'am ya rasulullah mu sahabbanka mu muka fi imani kenan mu ne imanin ya fi ban mamaki annabi ya ce ana fikum wa kaifa la tu'minun ni rasulullah ina cikin ta ba za ku yi imani ba annabi yace al-imanu al-a'jab qaumun ya'tuna ba'di imani mafi ban mamaki wasu ne da su zo a bayana ba su ganni ba labari na suke ji a wasu takaddu amma imani da kauna na ya suka zuka kansu Allah ya sa muna cikin su to ka fanshi manzon Allah da ranka ka ba da ranka da dukiyanka da rayuwanka akan manzon Allah fa dai nahu bil arwahi لو كان يستضاع فكل به بعد ذلك جسدا كما يدى الفاظ هذه يتي فلا دا زام إيا بعد رايكم ممنظم الله يزونا دا من بعد رايكم مغريك يا رسول الله وهكا يكماتا wannan haƙƙin annabi ne akan mu mu so haƙƙi na biyu mu so iyalan gidansa mu so iyalan gidansa kullu as'alukum alayhi ajran illa al-mawdata fil qurba baya neman komai a wurin mu na lada sakamakon addinin da ya zo mana da qur'anin da ya zo mana da shi da shiriyan da ya zo mana da shi baya neman auren mu baya neman komai a gurin mu ya wadata illa mawaddata fil qurba sai soyayyan makusantansa su wane ne ahlul bait kenan to haƙƙin annabi ne akan ka so ahlul baitin ka da yadda kake san iyalanka ka ji daɗi da jin daɗin su kai fishi da fishin su kuma ka fifita su akan dan akan dan kowa babu wanda kai ƴaƴan manzon Allah daraja babu shi waye za a kawo shi kusa da dan manzon Allah wa da ka dauka dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa anna yusawa najlu ahmad ghayrahu fa hayhata ma bayna al-bari'i wa man jama ba yanda za a yi a hada dan annabi da wani dan annabi su yi daidai ba zai yi ba sallallahu alaihi wasallam so san iyalan gidan manzon Allah sannan kuma da fifita zaɓin manzon Allah akan zaɓinka wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim baka da zaɓi ga zaɓin manzon Allah annabi ya ce maka kai kaza to baka da zaɓi nayi naji sam'an wa ta'atan ya rasulullah wannan yana daga cikin mene wannan ina nufin bin annabi sau da kafa ba wata soyayya da zaka je kana kan annabi a ganka kana kicce ta alfarman shari'a kana kicce ta sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka ce wai wai kai kana kan annabi wannan soyayyar naka abun tuhuma ne ta'til ilaha wa anta tas'amu hubbahu hadha la amri fil fil qiyas shani'u law kana hubbuka sadiqan la atatahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u ya zama dole in kana son manzon Allah a gaggabo ɗinka suna sarrafuwa cikin biyayya wa manzon Allah wannan shine gaskiya kafin ma a duka ce ma mutane ka musulmi manzan Allah ne aka aikinka ya bayyana soyayya magananka shirinka motsinka a ga komai kana kamanta manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama to daga nan kuma sai ka ce kai masoyi ne sai a yarda amma kullum kai ne a shashanci sai maganar soyayya ya taso ka zo ka ce kai ne ka bi kowa san manzan Allah ka je wannan wannan zancen naka ba ba karɓaɓɓe bane fa huwa raddu ka bi annabi sau da kafa shi ne alamar son manzon Allah haƙƙin annabi ne a kanka ka bi shi sannan haƙƙin annabi ne sallallahu alaihi wa sallama a kanka ka so sahabbansa kuma ka bi su ashabi kan nujumi bi ayyihi muqtadaytum ittadaytum wato haƙƙin manzon Allah akan mu yana da yawa sai ina ganin kaman waɗannan wanda na ɗan takaita mana su ɗin ya ishi ne tambayan gwargwadon guziri wanda zai iya wato magance wato zai iya magance masa wannan matsala da ya tambaya sannan shi ya yi tambaya na biyu ma tambaya na biyu ya ce assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam ina son amin bayani kan mafarki da wanda suke ce sun ga annabi ya ba su saƙo a mafarki a matsa bayani akan mafarki na akwai mafarki kuma mafarki mafarki kashi-kashi ne akwai mafarki fabi'i sannan kuma akwai mafarki rauhani sannan akwai mafarki shaifani akwai mafarkin da yake zuwa daga Allah shine rauhani ruhani akwai mafarki da yake zuwa daga shaytan akwai kuma mafarki da yake zuwa daga abin da kake so kake bukata kake yawan mu'amala da shi kana mafarkin wannan abin to mu bambanta irin wa'i wato mu bambanta kashi kashen mafarki amma mafarkin da yake zuwa daga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗaya ne daga cikin kashi saba'in na yankin imani na yankin annabta yanki ne daga annabta manzo Allah ya ce ru'ya a ru'ya salihah yaraha ar-rajul salih aw turalahu wato mafarki ne kyau mutum yakan gani ko a gani masa na haka aka mafarki gaskiya ne idan dai mafarki ne kyau ne ko sai da tuna Khadija hadisin da aka karba daga gare ta tace annabtan manzon Allah ne ya fara daga ar-ru'ya sadiqah الرؤيا الصادقة مفركين جسيا إذن يأي مفركي يو تواش جليسة أبن يزوري لكي بيّنن يأي كمن يند مزان الله يجب أما جسيا أكوي أردوني سي مفركي با أكوي روداني ديوا wanda mutane da yawa sukan tsammaci cewa wannan rudanin gaskiya ne sai su gina shi akan cewa tsaban kusancin su ne da Allah ya sa suke ganin wa'annan abubuwan su zo suna kawo mutane rudani cikin addinin su ba wani sakon addini da zaka sace karbowa a mafarki babu babu shi addini annabi ya riga ya cika shi idan kaga wani mafarki an maka umarni da wani kyakkyawan aiki to babu laifi za ka iya aikatawa amma a kawo maka wata doka a gindaya maka shi annabi ya gama gindaya doka kuma babu wata sabuwar dokar da za a sake zuwa da ita mafarki babu ita kuma da akwai ban mamaki yanda za ka ga yanzu mutane suna suna tsatsara ƙarerai akan mafarki suna tsatsara ƙarerai akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya ce maka manzon Allah ne ya ce maka kamata kaza wani ya ce maka manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ya kamata muna kula da wannan da kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya ce marra'ani fi manani ko kuma marra'ani fi manani faqad ra'ani hasan fa inna shaytana la la yatamassalu bi ko kuma la ya takawwami bi duka ruwayan ya zo ba fa wai ana nufin shedan ba zai zo ya ce maka shi manzon Allah bane zai iya sai dan zai iya zuwa ce maka ni ne manzon Allah kwarai da gaske abinda shedan ba zai iya ba wanda manzon Allah ya faɗa shine shedan ya zo maka a irin sifan manzon Allah ya ce maka shine shedan to yayi ƙarya bai sai bayyana da suran manzon Allah ba amma makaryaci ne shedan zai iya zuwa ya ce maka shine manzon Allah sai yasa aka ce ga sifofin da idan ka ga manzon Allah a wa'innan sifofin su ne yake tabbatar maka da ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine daidai guluwin da wasu suke a mafarki da yawa ya kamata su sa saranda a kai ya kamata idan ka yi mafarki wato to idan ma ka ga an maka wani umarni to ka rike abin ka tsakaninka da kanka amma kar ka kawo wani abu ka gindaya wa mutane ka ba su wasu wasu cikin addinin su dan haka a kwanan nan na ji wani yaro makaryaci an turo mu magana ta watsa yana ce wai annabi ya ce shi shahidi ne annabi ya ce duk wanda yake son ya ga dan aljanna ya ganshi annabi ya ce duk wanda ya bashi sarka dan aljanna ne annabi wa'annan abubuwa dukka wato wasa da hankulan mutane ne jama'a kuma wannan ba dariƙar tijaniya bane ba faidan shehu ibrahim bane kuma wannan ba shine nau'in san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu musa mafarki mafarki gaskiya ne kuma bayan Allah har gobe suka yi mafarkin manzon Allah kuma wasu suka ga manzon Allah ido da ido amma kuma ba da irin wannan sigar da yanzu mutane suka mai da shi abun wargi ba wani kaga baya sallah cikin jama'a zai ce maka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya kiyaye hakokin mutane zai ce maka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tafiya da haka mu kula da wa'annan abubuwa ina ganin sakon da zan yi faɗa kenan akan mafarki amma tabbas akan ga manzon Allah a mafarki kuma akan ganshi ido da ido ma mu mun yarda da wannan akan ganshi a mafarki akan ganshi ido da ido kuma wannan ba mu muka faɗa ma ana ganin ta ido da ido ba shi yace ana ganin ta ido da ido wannan shi ya faɗa shi yace fa sayarani fil yaqabat wanda ya ganni a mafarki da sannu zai ganni ido da ido wasu sai suka ce ma'ana zai ganshi ido da ido ran lahira sai su suka ce da ranar lahira ne da ba fasirani zai ce ba da sai dai ya ce fa saufa yarani sabila da larabawa suna yin amfani da saufa domin su nuna abin da yake nesa sukan yi amfani da sinin kuma domin su nuna abin da yake kusa to dan haka ana ganin manzon Allah a mafarki kuma ana ganin sa ido da ido amma kuma hizaran daga abubuwan da wato na rudani da wasu suke zuwa da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mu ba mu tare da irin waɗannan abubuwa ina ga sai a karanta tambaya na gaba idan da lokaci na'am
assalamu alaikum wani mai tambaya rubutu yana tambaya kan tafsirin malami na farko da yawan da malam ya yi jawabi akan matafiyi wajen shan ruwa ya ji malam ya ce matafiyi ba zai sha ruwa ba sai in tafiyansa ya kai wuni ya kwana ɗaya da wuni kunne ya sha ba to shi ne ke neman ƙarin bayani kwana ɗaya da wuni ne yana tafiya ne ko kuma wajen da zai je ne yana tafiya
wannan ‘yan uwa a bayyane su ma'anan kwana ɗaya ne tafiyan ya kai tsawon ya wuni yana tafiya sannan ya kwana yana tafiya shi ne amma tafiya irin na da ba irin tafiyan yanzu ba kuma shi ma wanda aka halatta masa ya sha ruwan sai wanda tafiyar nasa ya shafi yin biyayya ma Allah ne ba za ka kawo wani tafiyan ka na banza ba wanda aikin banza za ka je yi sannan kuma ka raba shi ka ce da ka sha ruwa a'a sai abin da ya shafi nagarta a'a misali sada zumunta a'a misali gaishe da mara lafiya a'a misali neman halal wannan duka ba laifi bane domin mutum yana irin wannan safaran yanayi ya kama shi na shan ruwa ya sha ruwa amma ka kawai ka ɗauko wani tafiyanka misali da ku tafi rawa ko kuma da ku tafi da ku tafi wani wasanninku ka haɗa shi da addini ka ce za ka sha ruwa wannan kanka Allah bai kawo maka wannan ba kuma Allah bai ɗaura maka wannan a kanka ba da fatan an gane tafiyan da ya kai kwana ɗaya da yini ɗaya ana yin sa shine ake sha masa ruwa a faɗin imamu malik a faɗin Abdullahi ibn Abbas da Abdullahi ibn Umar kuma tafiyan da tsawon su ya kai kwana uku ana tafiya mutum ne ake shan ruwa wallahu ta'ala a'lam na'am
wannan kuma mace ce ta rubuta turo ita ma tana neman ƙarin bayani akan jinin al'ada
a bayani akan jinin al'ada wannan bayani ne wadda kusan kullum malamai suna nana ta mana shi Allah yana cewa yas'alunaka anil mahidi qul huwa adha fa'tazilu nisaa fil mahidi ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين jinin al'ada wani jini ne da yake zuwa wa mata lokacin da girma ya kama su wato ba wai girma ike nufi na tsufa ba lokacin da suka kai munzili na balaga to jinin al'ada yake fara zuwa musu kuma wannan jinin al'ada yana da yanayi akwai al-mubtadi'a wanda ta fara jinin ne akwai al-mu'tada wanda ita kuma ta saba to yakan bambanta tsakanin wanda ta saba da kuma wanda ya fara mata wanda ta saba akwai iya kwanakin da take rikewa wanda iya wannan kwanakin yake zuwa mata wanda zai zo mata kwana uku ya dauke to a iya kwana uku nan da ya zo mata ya dauke wato a iya wajen kwana uku babu sallah a kanta sannan kuma in ana cikin azumi ma ba za ta yi azumi ba za ta biya azumi kuma amma ba za ta biya sallah ba sallah an yafe mata akwai kuma wanda nata yake zuwa sama da haka to kowanne ta san lissafin yanayin yanda yake zuwa mata da kuma lokacin da yake zuwa mata amma iya kwanakin da yake ɗauka kwana goma sha biyar ne idan ya haura kwana goma sha biyar da kwana uku to bai zamo jinin al'ada ba ya zamo jinin ciwo za ta yi wanka sannan kuma za ta ci gaba da gudanar da ibadunta kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya farza ina fatan an gane idan kuma misali jinin ya zo mata yana zuwa mata ba tare da tsawon lokaci ba kamar ya zo mata a wurin yau kawai sai ya ɗauke jinin za ta yi wanka sannan ta yi alula ta ci gaba da gudanar da ibadunta idan ya dawo mata kuma to za ta ci gaba da za ta ci gaba da wato za ta yanke sallah da kuma azumi idan tana yin azumi kuma yadda ake wankan ta kamar yadda ake wankan da ba haka ake wankan haiba sauran bayanin kuma dangane da abin da ya shafi wanda ya daure kai wa mai tambayar sai ta ce to ga kaza wanda ke take bukatan karin bayani akai sai a mata karin bayani akai amma a takaice wannan dan bayani da nayi ta iya yiwa ya gamsar da mai tambayan akan wato damul haidi jinin haiba ce na wallahu ta'ala a'lam na'am sai kuma dai kuma masu tambaya saura minti biyu to lokaci ma ya tafi yan uwa idan mutum na da tambaya in kan faɗa mana ya rubuta ya rubuta ya ci yawwa Allah ya ba mu sa'a Allah ya biya mana bukata Allah ya kara maulan mu shehi lafiya ya kara masa nisan kwana Allah ya kara mana nagarta Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya zaunar da kasan mu lafiya albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimaki musulmi a duk yanda yake Allah ya hada kan musulmi Allah ya hada kan musulmi Allah ya taimaki musulunci musulmi da musulunci ya karya kafirci da kafirci albarkar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته